da karkar ji kasa ce ribar da ne da guda eh na yin shi ko ki yi sun aya da kashi
كما ولو في ذلك صوتي وفي بدلا الزيد بشير كما ولو في ذلك صوتي وفي بدلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تبليغ الداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد كان في تفسير إذن دون الإسلام ما كان حديثا يستمر ولكن تصديق الذي بين يديه وتبديل كل شيء كل شيء وهدى ورحمة لكل لقد كان في تفسير Allah ya shinka a cikin labarin annabi Yusuf da ya kwasu kan ɗaya da iyayen da annabi Yakub da mahaifiyarsa akwai ibratun da zai arga akwai abubuwan na da masu bayan hankali da farko labarin ya fara ne da mafarki ya tsari da fasta mafarki a ya fara da inji ra'ayi a da ashara kankanar wancan kawar kamar da aiki tashi ya tsari da haza ta ayyuka ya yi abu قد جعل على فيها الله هذا سورة لازم يبين مبر بعض صلاة الرقبة كيف قال تفسر مبر في آيتين بعد بقرة وقد ورفع من على من يحمل الجبل لا يدري سبيله فلم الذي يؤمن بعد أن يفكر بعضهم لا يجد إلا هو saboda an karɓi maka laifi kuma su ma raunin da ta shari'a amma inda ke da halittar ta ta zo rubu ce ɗanɗe wato shi ne mafi ɗan adam shi ne zuwa ta haka kuma ga wannan kai kaga wannan ma an fara da an gani cewa shi dan ake tsoron tsarin sa kada ya sa ɗan uwan su ne annabi Yusuf kai annabi Yusuf kan da bayan ya zama sarki sun dawo hijira يقول وقد أعطنا به أخرجه من السجن وجاء به من السجن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين الحق إن الشيطان كان يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين الحق فنزغه النبي عليه السلام tsoron bayyana wani hujjar da aka ke gani da faɗa bai hana ita ma su yi ta yi ta yi a yaran ba kuma suka yi ne kuma suka yi kai ne da ake tsoro sarki lokacin da suka shirya to shi kuma Allah in ya ayyana zai abu to ba wai kokarin hana abu zai hana karka yi kokari ba yadda ya kokarin hana wanda hana wani zai amfani ya tabbatar da da kokarin da kai na hana mu domin da ba dan sun ɗauke shi sun kai shi sun jefa a rijiya ba da Allah da waje al-qayyaratu ba an san wani da wuce Allah da wani da sami shi a rijiya da goyi ba da ba su ɗauko shi ba da ba su kai shi bisa ba da ba a kai shi bisa ba da ji su suka bai zai shi ba da bai zai shi ba da bai zama har a gidan sarki an nemi shi da lalata ya yi yadda an kai shi birkina ba da ba ya haka ba da ko sarki ya yi na sarki yusuf na san tare da baban shi ya kuma ba wanda ya zai ba sana san ya yi wa wanda ya a zuwa da sun fassara da baban yusuf a gudu ne ya fassara sarki ce a wannan da zai mutu in tuni in ji miji an san da su ne to zo mun da shi wannan arna wani da nan ba mu da ba ya mu ka ga ji ko su suka je maka wajen daukar su je ba su a hijiyan da wannan Allah amfani da tabbatar da wannan shi yasa da suratul yusuf da suratul fatih suna kama haka wajen shiga da shiga shi annabi suratul yusuf a kal'ana ta yi shi da ya girma yana karami aka jefa shi a rijiya aka sai da shi yan wani suka sai da shi ya zo misra a matsayin bawa a gidan azizu misra daga baya zai fursuna a kan abuwa da jami ya fassara da fursuna mabarki ɗayan su ya shiga ya ji fassarar mabarki sai sarki ya ce a zo masa da shi aka yi shi daga nan har ya zama wazirin firaminista a misra is'alni ala hazair al-ardi ya fi al-ardi daga zama firaminista kuma ya zama wato wato da tafiyar su ba wanda ya iya ce shi dole zama shi ne shi kuma na fir'auna a ce na musa yake kasan kenan nazu alayka nazu alayka min musa su'al da dadi ko min yumin إن فرعون على ذلك وزال على شيئا أرضى وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعي shi kuma Musan shi aka haifa a Misra sabanin Yusuf yadda Yusuf aka fito da shi daga Misra aka fito da shi daga Kan'ana zuwa Misra haka annabi Musa kuma ya fita daga Misra da kafarsa wa kharaja minha wa kharaja minha qarifan يترقب أعرف بمسجد من القوم الظالمين Musa kuma bayan ya shekara goma shi ba a fursu ne shekara goma a bakin ne shekara goma yana kiwo saboda biyan sadakin aure kuma shi Musa ‘yan mata biyu ne ‘ya'yan annabin Allah annabi shi aiwa yin sara a lokacin ba a yarda ka auriya da ɗanwa ba shari'a da suke nan lokacin Musa domin tsakanin hadisin da Allah Musa shekara ɗari hudu. To, da haka da ya zo kai shi an zai zai masa inni uridu an kunta ta aiki dan na tayya ha tayi ba duk da ba. Daya, ne da ba shi a ta ce ala ne ta an shiga yana kuna ala an ta ajiyar ne samaniya gidan shi ne dai. Sai na kuma da ajiran, kamin yin dai. shi kuma shi alyaku ya nemi kanwace aka ce shi ma yayi noma da ya noma aka bar shi yar maimakon kanwar ya ce kanwar gida aka haɗa abin mai ƙara wani noman da wani shekaru aka haɗa masa ya da kanwa ya aura ka ana ganin kamar ne a labarin sannan a shi Musa shi ya je an aka aike shi da misala wajen Fir'auna. A gidan Fir'auna shi Musa a gidan sarauta aka neme shi. Ya fita bai dawo gidan da sai yana annabi mursali fa faransa sun kun lamar da su kun wa wa ba ni rabbi wa ja'ala ni min al-mursalina wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abdaka bani Isra'ila. shi kuma a gidan annabta aka gani su ba a gidan annabta aka gani su ba gidan sarauta ya girma ya iso gidan sarauta yana bawa ya dangi hirsuna bai jawo gidan sarauta ba sai yana babban malami da sarki ke cewa yana son mu a kusa daga nan kuma prime minister ya zama sarki shi kuma Musa zuwa yadda fir'auna da da sako fir'auna da ita ba ne sauyin kai ba kamar yadda da mutum da yake yin so haka fir'auna da Iblis ba a shi fakan zama wa'aza ثم أدبر يسعى فهكذا فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ليجي ويا فاعتمد الله مكان الآخرة والأولى sai zama a shi da ya shigo sarki ya zama ya karbi gari cikin lalama shi kuma sai da aka halakar da fir'auna aka gano gari da yana masharikal ardi wa maghariba hannati barakna fiha to sai zama labaran na kama da juna annabi yusuf a ƙarshen rayuwar ya samu mulkin ya samu ɗaukaka kuma cikin farin da daɗi ya rasu shi musa ya fara rayuwarsa cikin jin daɗi a gidan sarauta a hannun mafi ba abun mamaki mafi shi fir'auna shi ke biyan babansa kuɗin shayarwa kai ka taɓa wannan me neman kai kan ba shi aka ɗaura nan tun da kace sai ka kike shi uwarsa ma ba za ta sha da shi ba sai ka biya da aka faranta na ila ummi sai ka ɗaura aina wa la ta san sharman da wannan lahi shi kuma wannan ba wai mutum bane ɗan uwansa ne kuka da kika hana shi sai waɗanda ba sani suka kalle shi na sarki a gare shi kuma waɗannan shi kuma Musa matsayin ne ya masa gata ya rike shi shekara talatin kafin ya bari shi ne fir'auna da ya fita da bakin cikin bani isra'ila ya rasu a ƙarshen rayuwa ana cikin yunwa na shekara arba'in shi kuma yusuf da farin cikin yan uwan da ya rasu don an shirya min ba da an daga shi dan da shi ne da cikin rayuwa la ta ji da dai kuma yan shirin ba wasu an gama shirya ba yaqubu ya shekara ɗari da arba'in da babu kafin ya rasu ya ba su wasiya su ne da gawar da can baitul maqdis inda ba ya zuwa da kadar da kuɗi annabi ya samu da annabi Ibrahim a jikin Isra'i shi kuma annabi Yusuf ya ce kala dari da talatin da wani abu wani kuke dari da ashirin da wani abu ala ayyi hali yana da 'ya'ya guda uku wanda ya bari su ne yana da Israfil akwai Nisha akwai Rahama da Ibrahim da Musa maza da Raham da yake musu. To shi ita shi Musa shi ya aiki nuni, nuni shi ya aiki Musa uku nuni, fata Musa ɗin nan. Wani kana Musa ne ta kawo la Abrahu hatta Abrahu da Musa ba ya yi wannan kana Musa jika na Musa. Ina da Musa uku nuni, nuni kuma ɗan Musa, Musa ɗan Musa shi ne ɗan Yaƙub ya ce ɗan Isa ɗan Ibrahim. shi kuma ita kuma rahamu ita ce ta auri annabi ayyubu alaihi salam annabi ta Allah ya rada da shi lafiya da abin da yake mutane sun san kuma ya tambaye wani ko da ke ko ne ta annabi baban ta annabi kakan ta annabi baban kakan ta annabi ai kun ji ina tsammani ana gobe hajji ba na nauyin da ta kuri su da ana gobe ga su da fara da sai ya fadi ma alaihi salam a da kana da sai ya fadi ma sai ya fadi sai an janna ne ruwan da ta fiye da wadanda ta yi da hadu ko maka da ko misalin mutum qur'ani bai fade da ba hadisi bai fade da ba ne ke kana da sai ya fadi ma alaihi salam wanda duk da kake fadi maka duk bada akin minni yuzini ma yuziya ko man aza fa kan azani ai kana da abin da yake haka a ba ka rubuta wata kana da sai zaka yi mutum din gore kana da abin da kake fadi da minna min jani da duro ولم يكن من النساء إلا أربع وهن فاطمة مريم بنت إمران فاطمة بنت محمد خديجة بنت خويلد آسيا بنت مزاحم maza an samu kalilai da yawa wanda suka kai matsalin jijiya amma man za su ga aka samu su ne ta kan tara yin da maza Allah yanzu za ka ɗauki ta da farko da ba ban kowa ne su ke a gaba Maryam binti Ibrahim akwai Khadija binti Khuwaylid akwai Fatima binti Muhammad akwai Amina binti Mujahid to waɗannan su ne suka ce makamin kamana su fito ne mata amma Fatima ta fi fita shi ne mafi ingancin sarki sannan da wannan ramin ita ce wanda ake yi wanda ake ce mijinta annabi ubanta annabi kakanta annabi baban ita wannan ramin ɗan yusuf annabin allah baban yusuf yaqub annabin allah kakanta ishaku kakanta na yaqub ita yusuf ne baban annabi yaqub shi ne kakan rama kuma shi ma annabin allah sannan ba kakan babanta yaqub ke a ishaku kenan shi ne kakan yusuf babanta shi ma annabin allah sannan baban kakan ke shi ma annabin Allah sai in ce kakan kakan ka dan Ibrahim kakan kakan ne Ibrahim kakan ya ko ya ko ne kakan ne kuma mijin ta Ayyubu annabin Allah to wannan a ita ce take da wannan martaba amma duk da haka bata kai wadanda suka yi safa da ta kai kuma sai da Fatima alaihi salam ba ma wanda ta kai ta amma duniya da lahira a ما كان لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى to kaga duk kai da suka yi wannan kafin shi ya mai sarauta da suka gani lokacin an ɗauko shi a Libya suka ce wannan bawon mu ne suka ga wa shi Yusuf yaran da suka ɗauko shi bawon mu ne sai yi su ne suka ce wani da suka bawon mu ne sai yi tsoro in ce a to da cikin goma sha biyu ne zai suka fi karfi a kansa Allah ka isa ya zo eh ya daga kai haka eh suka ce to ku bar mana da shi mana tunda ku ba ku bukata sai suka ce eh mun jar muku da shi nawa jira ne kadan wa sharawu bi thamanin baqtin da rayuma ma'aduda wa qalu fi min az-zahid ba kuma su shi kudin ba suka kuma da kudi shine wa qalu fi min az-zahid suna gudun kai wannan kudi to wannan shine wato abin mamaki da cikin labari kuma labarin ya fara da annabta ya kama da mulki ya fara da annabawa annabta ya kawo yanzu da kullum annabta ya zuna su jira ya tafi to malanta ne ya idan malanta ya zauna ya tafi mulki ne ya mulki yadda malaman sun yi kusa da annabawa a halaye haka sarakunan yadda malaman za su fi kusa da malaman a kan halaye sarautar na tsawo hali na lalacewa sarautar na lalacewa suna zama wani jaye an su zama fir'awoyi suna zama da su zama fir'awoyi su Allah za su zama mutanen musa kuma sai an tafiya da ya faɗa da sarauta in ya kada shi zamani an nafsa ke zamanin wilaya kuma zamanin wani daga a zuwa wawar zuwa an ya hada idan malamai suka yi zamani suka jagoranci al'umma cikin shari'a in suka tafi tafiya ta yi tsawo to sarauta ke gadon kujerar ma misali kamar ɗan gurbi a cikin nan da nan malanta ta ba sarauta ɗan gurbi amma ba a shekarar da biyu da ke ka zo da aka sami ƙasun yi min sarar ƙasuruwan yankuna kamar wanda ɗan gurbi ya yi sarar a sarauta ba saboda bai sai sarauta ya zo karɓa sarauta kuma sai ka fada jabbarin da kuma misali haka aka kafa wannan sunnar Allah duk yadda kai ka fito ba lan ka bi da sunnatin Allah ta fida sai malakan kuma sai kawai kuma wani yaji sarauta ya karba daga ba zuwa sake tarihin da na faɗa kamar yadda na faɗa a karatun jiya sai zaman tarihin ne zai ya dawo a dawo ma kana hadisin yusra wannan labari na annabi sai wanda ba ki kiran labari bane da gaskiya ko walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi ya zo ne yana gaskata abin da ke hannun hutawa na tarihin shigar rubutuwa sun zo ga hanya ga labarin da suka fi koyewa kan kowane labari wa hudan kuma shiriya wa rahmatan da zama rahama hudan wa rahmatan da kawai mun yi nuna ga mutane waɗanda suka yi imani
سورة الله مدنية وهي أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد مدنية مكية وأربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آه سورة الرعد وتولى سورة أكي أمبتون ويسجل الرعد بحمده والملائكة من في نفسه ويذكر السوائق ويذكر السوائق تيسير يا من يشاء أجل أن بطر رأس أشكي تاسع سنة من دارت ما تهينا جرم مكة ضد حسن لابن عباس ما يسوى مدنية الدين إن بند آية ولو أن قرآن سيرت في كتاب أو قطع في الأرض أو كل مسير الموتى بدأ الله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا آية لم يسجدون عز ولا يزال الذين كفروا تسجدهم آية wannan kenan yana maka aka saukar da ita tana fara da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra wato alif lam mim ra Allahu arabu bi wannan harfa abin da za ka sarar su ba a zo da shi a riwaya ingantacciya da ke wuri a nabi sallallahu alaihi wasallam ne su ba idan jibril alaihi salam ya zo biyawa in ya ce alif sai annabi sallallahu alaihi ce arab in ya ce lam sai ce arab in ya ce mim sai ce arab in ya ce ra sai ce arab alif sai ce na fahimci ne ma'ana alif lam mim radun na bayyana to sahabbai kuma suna jin tsoron tambaya tun da aka ce la tasalu an ashiya'a in tunda lakum uku, kuma da farjini in ba ki da uni ma tarafukum fa wallahi yana cewa da uni ma tarafukum فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فزي عند نأجلكم كركم كمون شيشيجي abin da ya raka da suka zo kazin ku yawan tambaye tambayen annabawan ku da yawan jayayya in nan wuce ku da abu ku yi iya gurgurda da za ku ya ina ne ku hannu kan magana yake haji to ala ayi halin Allah wa alam bi bi shine taskara wanda take zama mu'tamada kuma akwai saboda irin su sai da Aisha ba ta shiga fassara irin sai na rishi da ba suna shiga yana cikin su a farkon sunayen Allah ne Allah latif a mubin ko irin wannan ko su ce Allah alif Allah lam karshen sunan Jibril min farkon sunan Muhammad ran kuma Rasulullah sai ya zama a ayoyi arba'in da wani wannan sura ga son ga process ga kuma destination ga inda sakon da fito Allah nan da ayyukan na sakon waye kuma ya kuɗe ke ko sakon ya kawo jibrilu alaihi salam la ina sakon ya fito zuwa ga muhammad rasulullah tilka ayatul kitab a ƙa'idan tilka wato yana nuna abu yana da rata daga inda ake nuna shi yana da nisa ba kaman haza ko ba kaman hazi ba misali to amma kamar yadda ke zaɓi ta kitab larabci a bakara malamai suna cewa nisan mummunan adam da jalala na alkitabul ilahi zancen Allah nisan ne yake ake zaɓi da wancanin ka zaɓi ta kitab saboda nisan don ba ma kuma da inda a daraja a ganin da Allah akwai ne da babu da haka sai zama tsakanin sakon nisan darajar sa da bai- da wanda zaka sako zai amfana nisan ya zama dole a ce daga can nisa tilka ayatul kitab waɗancanin ka waɗannan su ne ayoyin littafi alqur'ani kenan wallazi unzila ilayka min rabbika wal haqq abinda ubangijin ka ya saukar ya rasulullahi na wayi kar wani abu ya girgiza ka wallahi shine gaskiya da kafiran maka suke cewa kai ka kirkiro Qur'ani daga wurin ka yake san ba daga wurin ka yake ba Allah ne ya saukar kuma shi ya saukar maka yadda a baya kada kula da da diniya ila Allah ala basiratin ana wa yattabani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen to haka shi ma wannan sakon wanda yake zai daga min rabbikal haqq walakin aktaran ko da yake yawancin mutane la yu'minuna ba za su yi imani ba الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات Allah nan dai wanda ya saukar maka da Alƙur'ani shine wanda ya ɗaga sammai dingairi amadin ba tare da abin wani ginshiki da ya dogare ba tunda tilka ayatul kitab al ayatul qur'aniyya ne to don ya tabbatar su gaskiya ne yanzu zai buɗe wani littafin kuma wannan wato kitabun kitabun masura alqur'ani kenan akwai kuma kitabun mansura shine kauni kenan wato idan yace alqur'ani gaskiya ne ina in zai bada hujja sai ya bude mana wato kauni wannan wannan peji na halittar Allah da muke bude da mu karanta mu duba sama da rana ga wata ga taurari ga mutane ga bishe wannan su ma al'arakin al'ayatin kauniya wajen da waɗancan kuma al'ayatul qur'aniya wanda ake biyawa na nassi to in kana so ka tabbatar Allah da ya saukar da wannan wahayi ka bibi waɗannan abubuwan da za a lissafa yanzu Allahu allazi rafa samawati bi ghairi amadi tarawnaha Allah shine farkon da ya ɗaukaka sama ya ɗaga sama ba tare da madogara da za a gani ba kana ganin ko dutse ka jefa sama sai nauyi ya dawo da shi amma ka ji girman sama hanyar ba ta faɗo ba ba wani ginshiki a nan farkon scientist da ya gano law of gravity wato gravitational law shi ne Isaac ko Isaac Newton wajen 1600 aka yi shi lokacin da ya yi wannan discovery din wato kamar shekara ɗari hudu kenan yanzu za a ce da ɗoriya da suka wuce shi yana zaune a gindin bishiya ne zai da aka yi kusa bari kira da misali ya aka yi ka zama abin da fato wa zai ya za su zan ke sama ba yana zaune a gindin bishiya na apple sai ga apple ya fato sai ya tabbata da ya zama fatowa ya ga da fato sun sama ko ya fato nan a wai da ya fato da ya ji da za ta yi ke mai tsara da saka can gaba ba ya fata yi nan da nisa to sai ya fara bincike don ya gano mai hikima to daga nan aka fara discovery wato local brazil cewa a ce halittar da muke kai ya ta kasar kuran karfe ne kasar da muke kai yake jan in an jefa abu sama yake jansa kuma da aka gano don ya tabbata hakan ne waɗanda suka yi exploring outer space suka fita daga daga atmosphere suka fita waje sai suka ga sun samu faɗowa nan ba maganan faɗowa ba in za su gano duniya ma sai sun yi kura yadda za ka je ka yi kura da kan ba su yi haka za su yunkuro su faɗo nan inda muke da iyo da tuki da tsoron yana mai ya kare a yi don ne don sun ji don tsaya a inda girashi muke can inda zai fi zai ya dawo to kaga wannan Allahu ladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin Allah da ya ɗaukaka sama ba tare da ba tare da ginshiki ya tara sama ba duk da mutanen indiya suna dawon akwai wani tanci wani mathematician ɗan indiya kafin newton da shekara dubu shi ya fara lissafin wato wannan gravitational wave ɗin amma dai shi isaac newton ɗin ya fi shahara shi isaac newton na san ya fi shahara to ala ayi halin Allah ya ɗauka ta gairi amadin a nan malaman tafsiri suka ce da gairi amadin taraunaha ba wai ba ginshikin ba ne babu ginshikin da idan ku ke iya gani akwai ginshiki amma idan ku ba zai iya gani ba mu gairi amadin taraunaha ba tare da ginshikin da kuke iya gani ba ma'ana mu wanda ba ku gani to ina ginshikin yake suka ce alƙur'ani na gasu su su lafi wa yin su sama'a an ata'a alal ardi illa bihi inna allaha bil nasi la ra'ufur rahim yana ce a cikin fatir inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalaka in amsaka wani an min ba'di mawtana aliman ghafura to wani ne san karatu ya kare da haliman gafura sabu in kana so ka san me yasa ya kare da haliman gafura sai yake cewa Allah ne ya rike sama dan karta fado nan nan sana in ka ga sama da da izinin ka ne idan ta mawun shakar ko idan kuma fadara da sauran ana gane wannan sannan da ya kare da haliman gafura ta je su tsara a cikin maryam ƙarshen cikin maryam za ta ji dalilin da ya sa ya ce inna kana haliman gafura ya ce ake sun faɗi da kuma cikin shura ta kadu samatu da tafakkarna min wa tanshaqqu al-ardu wa tasirru al-jibalu haddan saura irin sammai su tunke shi sannan kafa a wajen shakku a ta mata tsage wata kairar zubar ruwan su faɗo haddan kama an ce lima za ya rab sai ce an da aulin rahmani walada Allah duk da haka duk da irin hukuma aka fata ke ne kuma su ba dole ne su tambo da an yi dawa an dangana wa Allah da a'udhu billahi kuma wa ma yan da gudu rahmani an yi tafi da walada to ba ga ina kana hadisin da gura ta fito kenan hirmu ne na gobran ya hana da zubar za ta faɗo ba don wato haƙuri na Allah da kuma gafara yin tasa ba tarauna sun matsawa alal arsh sannan sai ya ce ya a kan gadon mulki na girma na daraja wannan nan wurin dole a yi tarihi saboda kan hankali ya tafi wajen tsawara wa tsawara wa Allah jiki ya mata wuri ya zama akwai harshe da sauransu waɗanda duk wannan sun koru da zatin Allah Allah shi ya samar da wannan al'ajiran da suke cikin halitta ba yadda za a ce su suka bada muhalli inda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka gaban haka to shi yasa dole a jaru in Allah ya ce yana kan al'aji ba a kaifiya mun yadda yana ko'ina mun yadda ba mu da ja ai Allah shi ya san inda Allah yake ko ba haka ba da wani mutum da Allah yake kamar Allah ai ko kai ma za ka yi da sauran mutane da su kai ka sani inda kake ba ko sun kai ka to faran kuma Allah tun da Allah yake kowa sani inda Allah yake ya ce yana ko ina muku Allah mun yarda idan kace yana sama yana kan al'arshi kar ai tawili in nace maka kwace yau ba kun aina ma kun ku kace bi ilmi ne kake nan ma kai gani wa ya aike yadda za mu bar arraman al'aistawa ba tawili mu bar cewa wa huwa ma kuma aina ma kun shi ma ba tawili in kuma za a tawili to za a tawili da yadda ya karkata zatin Allah daga kamanni da hadisansa wannan shi abu a musawi da waɗanda suke tafwidi ma Allah abu a mu'awwila wanda suke tawili ne ana gane abu kuma al-mujassima waɗanda tafsiri suke dama nan ta kasu gida uku waɗanda tafwidi ba da yasiya ba nuna ya Allah Allah shi ya sani Allah mun ji mun yadda kullum min inda rabbina wa yanzakar illa ulul albab waɗanda suke tarihi kuma su ne da suke kore wa Allah kamanni da waninsa da halittarsa waɗanda suke tanzimin sai mun zama da ya ce yadda nake zan gudun Allah a zaune haka ne to ka ga ya mutu iya yadda nake saukowa da kujerar na haka Allah ke saukowa da asuba haka ke ta a'udhu billahi ka ga wannan ai an wuce iya ai jinta ma to wannan kenan sai da wata abin mata bata kuma yanzu da Allah ya shi mutu sai scientific discovery sai ya kawo mana cewa a da muke kaga sai muna kallon zaman nan haka a ce kasar wato an halitta ta in a spherical form spherical shape yadda ta yake wato spherical shape haka kasa take haka take a dunkule gaba da ke rubutar da al'arba mata ta ayyuna a idanun mu ga ta shirkide ba mu da jahuna da jahuna ai da mu yake magana zai ga wani abin da hankalin mu zai kama ko da ta ga shirkide magana da ta shirkide take wani da Allah kuma al'arba zamuna fanki fi malaki da kakulun rizqi amma yanzu sai aka gano ashe yadda muke daga kai mu kalli sama misali nan geographical location na Afirka a Wurma in ka duba ɗaya gefen daidai inda yake opposite din na Afirka America. To ran America kafafun su na liƙe ne a ƙwallon duniyar kan su na rejin kenan a ƙasa mu a wurin mu. Su ma wurin su ma wurin su kafan mu na liƙe ne kan mu na rejo a sama. Su ma waɗancan kowa saman ka na liƙe ne kan ka na rejo a cikin ƙwallon duniyar. amma da za ku zai faɗa ba saboda wannan gravitational law ɗin wanda muke da shi ta bari ke za ku zai faɗa ba saboda gurin ƙarfe da ke rike da shi Allah ya rike shi da mu da asbab asbab su ce wannan gurin ƙarfe to sai zama idan aka ce mutumin nan kamar ƙwallon duniyar da ta ke waye kowa kuma sana na kusa da ƙwallon kansa na kallon samansa kowa kan da kan nan zama wanda yanzu idan idan ka nuna ƙasa daga nan haka da yaka to opposite din wannan location da zaka da kishi inda muke America ne ta nan to kamar kan America take nunawa dukkan nan nan nan kuma kanka sanar kai kuma sanar ne da ka nuna ƙasa ma nuna kan nuna ƙasa ma nuna kan misali yanzu idan aka idan ka daga dangare a kan kudu da masallaci yana gudu mun ga ganin kuma ba dai dan Allah ba ka ji kamar aka tura wani man nasiya yanzu a hankali kare ma dai to sai ma yanzu ji yake ganin ma kai da hankali sai kuma da kanka yadda in ka daga sai kake ganin ka dangare kuma a jikin sunin yana gudu shi ma ya kana mamaki wannan irin gagararre ne bai tsoron faɗowa kansa na rike kafa mun na rike da sama kansa na rike kuma shi ma kansa da nake ma ga jararren ne ga kansa na rike zai faɗo kansa kuma ga ka gana kamar ka da rike da kansa da haka idan kai da ka dangaren nan kowa ya nuna sama ina aka nuna a'a shi ya nuna sama shi ba kai ya nuna ko ba kai ba ko kai ma ka san mutum da za ka nuna inda ya taka inda ya kira nan ma nan ka nuna shi ma ne nuna sama inda ka taka kan nan ne sama ne da ka yi aka ce Allah na sama ina ne ba sama ba ke ka inda ba Allah ke da aka sai zama ma mun ma sallama a je a sama eh a je ana sama shi kenan sun da Allah ba inda ba san ba ba ya da ka nuna ba san Allah ya ce ya ko ina ce duk da haka kuma ba yi da mahalli ba yi da wuri ko al'amsu kalmar in ka tana sama ba wanda ba zai yi tashi sama kuma sama ta sama ce kuma kai a yanka kasan kasan ne kuma al'amsu na kalmar to ka ga rafa samatu bi ghairi amadin tarawna su man tawala rashi wa sakkara shamsa wal qamar shi ya horar da ya horar da rana da wata yana cewa lan shamsu yanbaghi la an tudika al qamara wa lan layl sadiqu nahar wa kullu fi falakin yasbahun duk yadda ka so rana ba za ta yi aikin wata ba wallahi da Allah zai saka mana rana qul arayu in jalan da lakum laila karmatan ila yawm man ila jalla fi dunya afala tudun da Allah zai saka da duhun dare har har kiyama ta tsaya ba rana Allah ke kalubalanta ko akwai wani Allah da zai kawo muku rana da haske sai ku afala tamma'un saboda da in dare ai ba a zo dare a ji shi yasa ayat ta kare da afala ta ma'un saboda dare laila sarmadan ko ka bude da dare da gani to sai ki afala ta kun dan ba ji ne kuka wai ya ga mu kullum ya ga dan ne ba wai a ne ji ba ta kula ra'aytu in ja lana alaikum nahara sarmadan ila ila sarmadan la la yakun bilayhi afala tuntumun saboda da rana kuma gani yake ba ji ba ana ji amma gani ido sai da rana yake amfani to da zai bar mana gare ko mu dan mu zai abinci ba zai bushe ba sutura ba ta bushe ba ko ina laka ko ina tabo ko ina danye ba rayuwa ba ta yi ba in ya zama rana kuma suka kona mu gaba ɗaya ka gasa mu har rayuwa ta bushe da rauwa ta yi ba wa min rahabati da Allah ko ne da wannan har dan su ta karba karba to wannan kenan wa sakkara shamsa yawlan da rana wal qamara da wata kullum ya fi da ajiyar musamman ko wanda yana tafiya a cikin wato a galaxy a ofis ɗin da yake tafiya baya fita ya shiga ofis ɗin wani shi ba lassan siyan bani da an shiga kamara wala kai sadiqun nahar yudassiru al'amra Allah Allah da kaga ya jera halitta haka shi ba ke gudanar da lamari tun daga yudassiru al'amra min as-sama'i ila al-ardh ثم يرد إليه يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون haka yake gudanar da lamarin tun daga sama zuwa ƙasa ya zartar ya wannan adabun ya bayyana misali duk abin da zai faru a kaunu tun daga farkon duniya har alkiyama har ɗan aljanna ya aljanna ɗan wuta ya da wuta yana cikin ilimin Allah jumlatan wa tafsilan a ɗanɗanki komai da lokacin ku to ilimi sai ya shirya abin ya miƙa wa irada bayan ya tsara yadda za a yi da lokaci da kulli ajalin kitab in an rubuta shi a bawa irada irada sai ta fita abu yayi an so a yi kenan an so a yi to abin da aka so a yin nan in an miƙa kudura ya zo haihu tamfis kenan ya zo nan in da mutu daidai wajen zartarwa yanzu nan din nan in kana so ka kai ne kaddara to su ne anan muna ji Allah ya kaddara da mu amma da yau a yanzu muna koyo cikin ilimin Allah amma a irada ta za mu zo amma ba mu zo ba amma a zanmu a kadarance da Allah ya kaddara abu ya wakana shine sirrin da muke yudabbiru al-amra yufassiru al-ayat yana bayanin ayoyin sunna sunna da na kauniya din da na alqur'ani duka yana bayanin su sunna sunna na kauniya sune rana da wata da sama da ƙasa da sauran abubuwa na kauni wayannan ko na qur'ani wanda yake biya mana la'allakum bi liqa'i rabbikum tu'minun saboda ya zama kun samu imani da ko kun samu yaƙini da da saduwa da ubangiji ku tabbata Allah da ya wannan zai tashe ku bayan kun mutu kuma za ku sadu da shi kuma muku hisabi وهو الذي مكر الأرض فيها رواسي عنها ومن كل الثمرات الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض الله nan da shi ne Allah الذي رفع السماوات هو الذي مد الأرض wanda ya daga sammai bakwai ba mu dogaran nan shi ne shirki da ƙasa a nan dan kasancewa wa fawqa kulli dhi ilmin alim wai su manyan malaman tafsiri ciki da yin su imamul qurtubi suna cewa wannan aya hujja ne na cewa masu cewa ƙasa a ƙasa tana cikin kalmiyar cewa ba daidai bane cewa ƙasa a dunkule take kamar kullu ba haka bane a kewaye take ba haka ba ne ga Qur'ani ya zuwa da jimar da arda sai ka gane wa ko ba kulli bi ilmi al-azim tunda ya da shi lafazin ne tare da tarihi ilmi bawon Allah da da abubuwa da ya tara amma ka ga yanzu da ilmi ya tabbatar da hakan ya ka gane ne Allah yake yi da wurin jimar da arda idan yace a antum ashaddu khalqan an sama banaha ففاتنكها فسواها وأبقت ليلها وأخرجها إيه ولد بعد ذلك بمعنى بعد خلق السماوات دهاها to dahaha wato kamar ka cin su na tafin markaba ana ganewa duk wanda suka yi kai shekaru irin nawa da sama da sun san tafar markaba yanzu yan yanzu ba su iya gane ta ba sosai tabar makkawa in daman ne da ake haka to in ka tuntuɗa kana zan su da san ƙarfin zai kan yi kuwa ajan eh to wannan da ba ka da haha to za ka fita kenan ta tabbata a spherical shape kenan da haha ana gane wannan saboda ayatul kursi da kana kamar kasa aka fara qul a innakum da za ku gina dinda jika nakal arda fi yawmin wa ja lahu Allah zalika rabbul alamin wa ja lahu fiya ra'asin min fawqiha wa baraka fiha qadra wa fiha arba'in sawal jannati thumma sa'ila samai wa hiya tuqalu fa qala lahu iti ya lawan aw karan dal zati hatta fa kaza wanna sama samatu fi yawmin wa awzi kul sama'in amraha wa zayyana sama'at dunya bi ma sabiya wa zalika jibril azim ali to wannan kenan wanda kuma da Allah da Allah fiya rawasiya ya kafa mata duwatsu a kanta wato rawati jamura yake kenan wato kafaffun duwatsu da su danne ta dan ta daina mutu dan kar ana tafiya kar ta rike girgiza ba za ta fiya rawa duk da ana samun girgizan ƙasa wani wurare to don ya nuna mana yiwuwan girgizan zai fi haka ba dan Allah shi ta da manyan duwatsu a kasan ya danne ta da su ba wani kuma da rabda wajen fiya rawa cewa anharan da kuma ku har koramai na ruwa wa min kulli samarati da ala fiha zawjayn ithnayn daga kowane dan tsiro da ya tsira a kasa kuma sai ya masa dan uka daban guda biyu za ka samu dan itace mai zaki za ka samu mai tsani za ka samu mai daɗi za ka samu mai ɗaci za ka samu wanda in ya nuna sai ya ja za ka samu wanda ya nuna sai ya baki irin kamar dinya dinya in ya nuna baki ne tsada in ta nuna jace ko yalo haka kowanne kalan ayaba daban da kalan lemu amma kuma ruwa ɗaya suka zaɓi tsabi mahi wa ko yin tsabi mahi wa din zamu karanta a gaba da ya fi ga sai yushin lailan naha yadda ya rabe su kala biyu akwai zaki akwai tsani akwai ɗaci akwai daɗi ko akwai ɗaci akwai zaki akwai daɗi akwai tsani haka yayin dare da ranar ma ya saba su yushin lailan naha yana lullube wato yushin laila an nahara yana lullube yini da dare yanzu ba ga yini ya in karo rana za ta faɗi ba to an jima kaɗan zai lullube yini da ne da dare kuma nan da awa goma sha biyu ya sake kwaye daren ya shinka da ne rana yushin laila nahara yanzu bu hafisan hafisan bi sau da kama kowanne na jiran da lokacin wannan ya kare wannan zai fito over ba duka ta yi rana ta fara gare ya yi ana ta jira ana cewa a sun kaso da dutse ya kare ko kuma mai yayi tsada ko ko kungiyar yan da sun tafi yakin aiki masu da kan mai sun rufe hanya da aka ba zuba ranar mai ba inji bai tashi ba yau ko injiniyan bai da lafiya ce ya kuma da shi asibiti ya tsallaka to Allah yana faɗi yadda kuka ga waɗannan ba su da ya kamata ku san ni ma ni kaɗan ne ko ba da kiran dan da ba kiran ni da ya tafi yakin aiki ko bai da lafiya ko an fuka ta jiran sa ya ɓaci ko ya ce yau ma shi bai ga dama aikin na ba shiga da shekaru yana yi bai ga fa'ida ba duk ba wannan sai zama haka waɗannan alhayatin kauniya wa'azi da sun da jirgin da bai da ayoyin Qur'ani ba dole da su an yi wa'azi jirgin ya ji akwai Allah yadda imam Abu Hanifa ya yi a baya yadda imam Mawdudi ke a ɗan tsakanin baya bayan nan cewa shi Mawdudi yana cewa wai an taru a jami'a ana jiran shi zai gane lakta a Pakistan da gangan ko da yi da ba da gangan ba makara ko bacci ba yana zuwa su yake ya ya na kuma afuwa wallahi ban samu zuwa da wuri ba wallahi a hanya ne da ya ce kuna da ba Allah wai ko ke nan sai ta zuwa ku ban samu zuwa da wuri ba na ka zo zan zo ne a duniya ma ki ya tsare na hanya kuma ta mene ne ya maulana yace wallahi na ka zo yace na ka zo ka ne ina hanya kawai ba sai na ga wani katon shago su ba ma ke ba in ga ta cikin mulki ma shago ban ga kowa ba na ga kaya suna fito da kai a yi jirgi da su a biya su karfi kuɗi su ajiye su haɗa cikin leda to su faɗa hannun ne shi su ba da canji ana ta wannan ana sarwani abin ya ban mamaki dalilin da sa har na makara kenan na faru auren da ƙwarar gurin kuwa bai ƙara gari da wani mutane da aka masa na aikin da Allah abin za ta tare ita mene ne yanzu aka masa Allah da dukkan girmamawa wannan su kamar da kai a kwakwalwar ku kawai ke baya nan a hayatin ku kawai a tunanin ku kawai ke baya su babu shi al'adu da wata babu shi a a gaske ba za a gaji a reality sai yake da gaske ke kwarai ko da zan zuwa da aka maka la'ayi na bane sai ce to yanzu su kwamancin yadda ɗakin yadda aka maka la'ayi su kwamancin ba sai inji kwamfuta yana bukata aƙalla wanda ya tura kuɗin ko injinanka ba ma nan ba inji ba ba ba ba komai kawai kayan ka tafi da kansu eh ku dan Allah sai wannan duniya sama da kasar nan ne a cikin kuma da cikin da rana da wata kowanne zai shiga aikin wani lantam yan bai da an jika kamara wannan ne ta cikin na wa kullu bi bari yan bauna wa tayyid tawradi wuta da rana da komai da wata da komai da tafi cikin ba wannan ne kawai aka ce shi ya yi kansa da kansa in ku ba ma ma ya kasa yin kansa sai wannan ne zai kansa ai ya nuna muku wannan ba ne yawa ba to sai suka ce to daga nan sai suka dawo imani da yawa suka gyara imani suka da tun gaba da wannan zandaba din suka dawo da nan kirki suka gyara addini rushin nan da irin shi zalika hakika cikin nan da ayatin akwai ayi ne kaunin da mutane da fakkaru na masu tunani alhamdulillah akwai tsawon Allah ya kawo Qur'ani Jadi Allah bisa dua Bayang Allah kira kerana Allah Bila boleh awli to Allah ya ba shi ta Allah ya sa aure lafiya na'am sannan a madadin maulana shi ta zo muku da jira wa arzawo a wannan makaranta ta ce mai albarka da sauran yan uwa duka muna ta'alimi muna ta'aziyan Alhaji Abbas Dabo Zango bawan Allah mutumin kirki masayin Allah masayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne addini wanda kowa ya san shi da girma kan sha'ani addini da sha'ani tarika da faida tun zamanin gwamnatin da shi da mulkin mallaka ya yi aikin gwamnati har ya gama ka gadar wahala irin na Najeriya kai aiki ka gama ka kama ka da wani abu na Allah wadda yana da wahala amma har sai ya gama bawan Allah Allah ya ji dauda Allah ya sada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce shi ba Allah ya ji Allah ya ji gamu da gidan ya mu iya mu wala wala Allah ya ji gamu da gara da albakan sallallahu Allah ya ji da yayi da albakan sallallahu Allah ya ji gamu da mutunci ba shi da albakan sallallahu Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah